والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero ta kano a wannan yammaci na laraba yau muna 23 ga watan rabi'u thani hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan goma miladiya ta da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alfawa'id wallafar al'imam al'allama shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 67 a cikin wannan littafi da kafin mu shiga karatu na so in kara isar da sanarwa duk da cewa mun sake ta ta bude masallaci na munanan masjidul ikhlas ko jami'ul ikhlas dake nan sharada a da wannan juma'a za mu bude to amma akwai process da bamu gama ba da wasu 'yan aikace-aikace to ya kamata ya zama juma'a ta sama sai kuma ya kasance ni kuma bana nan zan yi tafiya ɗan yi sati ɗaya haka to sai muka ga cewa ya kamata mu ƙara mako ɗaya zama mako biyu amma insha Allahu nan da mako biyu bi iznillahi za a fara sallah a masallaci da karatuttuka bi iznillah muna fatan Allah ya nuna mana lokacin lafiya malam ya ce man azuma wa ƙarullahi fi ƙalbihi an ya asiyahu wa ƙarahullahu fi ƙulobin khalƙi an yi zillo man azuma wa ƙarullahi fi ƙalbihi an ya asiya wanda Allah yake da girma sosai a zuciyarsa sai da ba zai iya saba masa ba saboda girmansa a zuciyarsa wa ƙarahullahu fi ƙulobin qulubil khalqi an yuzillu sai Allah ya sanya ganin girmansa a cikin zukatan bayi don haka ba za su wulakanta shi ba wanda yake jin girman Allah a zuciyarsa saboda yadda yake ganin girman Allah ba zai iya saba masa ba ba zai iya kin bin dokarsa ba ba zai iya keta alfarmar dokarsa ba to a sakamakon haka shi kuma sai Allah ya sanya ganin girmansa a cikin zukatan bayansa ba za su wulakanta shi ba wannan shi ne aljaza'u min jinsil amal irin aikinka irin sakamakonka hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan shin sakamako yana da kyautatawa yana da wani sakamako in ba kyautatawa ba to kuma ubangiji subhanahu wataala shi ne ya fi kowa kyautatawa kyautatawar ubangiji ta fi ta kowa saboda haka idan bawa ya ga girman Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa wannan ganin halarto da girman Allah da yake a ransa ya sa ya nisanci saba masa to sakamakon wannan shi kuma sai Allah ya sanya ganin girmansa a cikin zukatan bayansa hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza ahabba Allahu al-'abda nada jibril inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu jibril fayunadi jibril fi ahli as-sama' inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fi al-ardh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan Allah ya so bawa idan Allah ya so bawansa sai ya kirawo jibrilu ya ce ya jibrilu lalle Allah yana son wani don haka kai ma ka so shi sai jibrilu ya so shi sannan jibrilu ya yi kira cikin mala'ikun da ke sama cewa Allah yana son wani don haka kuma ku so shi sai su ma su so shi sannan sai a sanya soyayyarsa ko a sanya masa karbuwa a cikin mutane a bayan ƙasa wato idan Allah subhanahu wata'ala yana son bawansa to zai sanya mala'ikunsa duka za su so shi saboda san da yake wa Allah kuma saboda Allah saboda san da Allah yake masa su ma za su so shi sannan a sakamakon haka kuma sai Allah ya sanya soyayyarsa a cikin bayansa nagari gari saboda haka duk wata ɗaukaka da mutum yake nema to tana cikin bin Allah subhanahu wata'ala idan idan bawa yana so ya samu ɗaukaka to ya neme ta a cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala a cikin yi masa da'a anan ne zai samu ɗaukaka saboda ɗaukaka duk ta Allah ce man kana yuridu al-izzata fa innal izzata lillahi jami'a Allah ce duk wanda yake son izza wato ɗaukaka da girma to Allah subhanahu wata'ala shike da izza gaba daya don haka kamar ubangiji yana cewa to ya neme ta a cikin yi wa Allah da'a yayi wa Allah biyayya sau da kafa sai Allah ya bashi wannan daukaka idan yace zai neme ta a cikin wani abu ba bin Allah ba to sai dai gamu da kaskanci wanda daga cikin magabata in yana addu'a yakan ce Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika Allahumma izzani bi ta'atika ya Allah ka daukaka ni ka bani daukaka ta hanyar yi maka da'a kada ka kaskanta ni da ma'asiyatika wato da sabanka ina roƙon Allah subhanahu wataala ya daukaka shi amma ta hanyar yi masa da'a ta hanyar biyayya ga Allah ba ta hanyar saban Allah ba Al-Hasan al-Basri yana cewa aballahu illa an yuzilla man asa aballahu illa an yuzilla man asa Allah bai yadda ba face ya kaskantar da duk wanda yake saba masa wanda ka duk mai saban Allah sai dai game da kaskanci amma ba zai samu daukaka ba zunubi sai dai jefa mutum cikin kaskanci yasa a gurare daban-daban Allah ke cewa zalika lahum khizyun fil hayatid dunya wannan kaskanci ne da kunyata gare su a rayuwarsu ta duniya masu saban Allah za su kunyata a idan muminai a idan bayi na gari abdullahi ibn mubarak yana cewa ra'aytu dhunuba tumitu alquluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu alqulubi wa khayru li nafsika isyanuha ce ra'aytu dhunuba tumitu alqulub na kula cewa zunubai suna kashe zukata wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha yawan aikata zunubi ba tuba yawan aikata zunubi akai-akai yana gadar da kaskanci yace don haka rayuwar zuciya shine barin zunubai kauracewa zunubai shine zai sa zukata su rayu wa khairul li nafsika isyanuha don haka alkhairi gare ka shine ka saba wa san zuciyarka ka bi Allah subhanahu wataala don haka biyar Allah da bin dokokinsa shi yasa zai sa Allah subhanahu wataala ya sanya kaunarka a cikin zukatan bayansa na kwarai dal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah ce lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai Allah ce zai sanya musu soyayya wato zai sanya soyayyar su a cikin zukatan bayi na kwarai bayi na kwarai za su so su a dalilin wannan wanda kuma ya zaɓi saɓa wa Allah to abu shakka ya zaɓi ya wulaƙanta ne wanda kuma duk Allah ya wulaƙanta a wurin Allah to kuma babu wanda zai iya ɗaukaka masa darajarsa ko menene zai samu a wulaƙance idan ka ga mutane ma suna haba-haba da shi a gaban idansa ne saboda buƙatar da suke da ita wajensa amma suka koma gefe za su zage shi ya ga cewa mutane suna yaba masa suna ziga shi suna faɗar masu maganganu don su ƙara masa wani jiji da kai wanda duk a gabansa ne kuma saboda buƙatuwa da suke da ita wajensa watakila yana da kudin da zai ba su ko yana da wani abu da zai musu na alfarma amma a bayan irinsu baya da baya da daraja za su zage shi za su ci mutuncinsa to kaga anan ba daukaka bace Allah ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya gulakanta shi to fa ba za ka samu mai ainihin bayanin girma ba shi ba saboda haka samun girma da daraja ta gaskiya ta hakika shi ne cikin biyar Allah subhanahu wata'ala to shine anan ibn al-qayyim yake cewa man azuma wa qara Allah fi qalbihi an ya'siyahu wa qarahu Allah fi qulubi al-khalq an yuzillu wanda duk ya rika jin girman Allah a zuciyarsa don haka ya ki saba masa to Allah subhanahu wata'ala kuma zai sanya wato girmansa a cikin zukatan bayansa don haka ba za su saba masa ba sannan mala ya ci gaba da cewa idza aliqat shurusul ma'rifati fi ardil qalbi nabatat fihi shajaratul mahabba fa idza tamakkanat wa qawiyat athmarat at-ta'a فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بأمر بإذن ربها bala ce idza aliqat shurusul ma'rifati fi ardil qalbi idan saiwoyin sanin Allah saiwoyi na sanin Allah suka kafu a can cikin turbayar zuciya can can kasan zuciya nabatat fihi shajaratul mahabba to sai itaciyar soyayyar Allah ta tsuro a cikin zuciyar fa idza tamakkanat idan wannan itaciya ta kankama wa ƙauye ta yi ƙarfi asmarati ta'a sai ta fitar da 'ya'yan itatuwa na biyayya ga Allah falata zalu shajaratu wannan itaciya ba za ta gushe ba tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha tana bayar da 'ya'yan itatuwanta a kowane lokaci da izinin ubangijinta nan malan yana ƙara mana magana akan al-ma'rifa ma'rifatullahi azza wa jalla sanin Allah subhanahu wa ta'ala cewa sanin Allah shine mataki na farko mutum ya san Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa ya san wane ne Allah menene sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala menene sunayensa mafiya kyau kuma waɗanne ne ayyukansa wanda babu mai iya tarayya da shi a cikinsu bawa ya san wannan sannan bawa ya san girman Allah ya san girman Allah cewa Allah subhanahu wata'ala ya girmama ikonsa ya mamaye ko ina da ina kowa yana ƙarƙashin ikonsa yana ƙarƙashin mulkinsa kowa yana gudanar da al'amuransa ƙarƙashin mashi'ar Allah ƙarƙashin ikon Allah da ganin daman Ubangiji subhanahu wata'ala ya san kuma faffaɗar rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala rahamarsa da ta yalwaci komai da luɗufinsa da ya kewaye kowa da kowa bawa ya san wannan ya san kuma girman uƙubarsa da tsananinta san cewa Allah subhanahu wata'ala mai tsananin kamo ne ga waɗanda suka ƙi jin gargaɗinsa suka saba masa bawa ya halarto ubangiji subhanahu wata'ala a zuciyarsa ya san shi yadda ya kamata ya san shi wanda mun yi magana akan al-ma'rifa a karatun can da ya gabata menene ake nufi al-ma'rifa wato sanin Allah sanin Allah ta hanyar sanin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi maka wanda su ne za su yi maka jagora akan sanin sa sanin cewa da babu kai Allah ya yi woka ya yi ka daga babu ya samun maka dukkan wani abin da rayuwarka take da bukata wanda ba za ka rayu ba sai da su ya shimfiɗa maka ƙasa samar maka iskar da za ka shaƙa saukar maka da ruwan sama ainihin ya fitar maka da tsirrai ya ba ka lafiya ya tsare ka daga abubuwa marasa kyau da yawa masu cutarwa ya yi maka kariya daga gare su samun maka hasken rana samun maka lokacin hutawa ya samun maka inuwar da za ka shiga ka zauna ka huta duk waɗanda ni'imomi ne da Allah ya yi maka baja-baja wanda ba za ka iya lissafa su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to ta hanyar la'akari da waɗannan ni'imomin Allah da ya yi maka dole ka ji kana son shi domin soyayya tana samuwa ne daga kyautatawa yayin da wani yake kyautata maka to soyayyarsa za ta yi ta karuwa a zuciyarka yana kyautata maka kana ƙara son shi wannan ko a ɗabi'a ta mutum da mutum wanda yake kyautata maka yake maka abin da kake bukata kake jin daɗinsa wanda za ka ji kana son shi to babu wanda yake kyautata maka irin ubangiji ya yi maka kuma yana ƙara maka ba tare da wani abu naka da yake bukata a wajenka ba amma yi maka yake kuma ƙara maka yake saba masa kake yana ƙara maka yana ƙara baka kana saba masa yana maka tayin gafara ka zo ka tuba in yafe maka duk irin girman laifin da zaka yi wa Allah in ka tuba zai yafe maka shine wanda baya rike bawansa dan ya saba masa ce ba zai yafe masa ba bai yadda ma ka ce wani ka ce wani Allah ba zai yafe ma wani ba yau da abu jahal duk irin aikar da ya yi da tsiyatakun da ya yi da ya tuba ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai gafarta masa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah ce ka gaya wa Allah ce wa annabi ka gaya wa kafirai in dai har za su bari to Allah zai gafarta musu duk abin da suka yi a baya duk wannan aika aikar da suka yi rashin mutunci da suka yi taiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ce a gaya musu in dai za su za su daina to Allah zai gafarta musu to waye yake yin wannan in ba Allah ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake maka irin wannan saboda haka mushahadatul minna ka rika ganin irin baiwaiwaki da ubangiji yake yi maka ba adadi kullun kuma ƙara maka yake yi kullun ƙara maka yake yi to wannan kada ya isa ya saka so shi ba za ka iya hararar wannan ba sai idan ka san waye Allah idan baka san shi ba za ka tafa gamniya cikin duhu wani ma zai rika ganin cewa dabarar sace iyawar sace gwaninta sace to kaga wanda yana cikin yana rayuwa da cikin duhu saboda ka ita ma'arifa sanin Allah subhanahu wataala idan ta dasu a zuciya da wannan faffadar ma'anar da muka faɗa to nabatat fihi shajaratul mahabba to san Allah zai yi tsiro a cikin wannan zuciya saboda kaga irin ni'imomin da ya maka ni'imomi birjik ba ko kwabanka ba ko sisinka haka yake baka kuma ba wanda ya isa ya hana shi ya baka haka yake baka duk da akwai waɗanda inda akwai da za su iya hana sai su hana ya baka amma ba sai da suka iya ka shaki iska kyauta ka taka ƙasa kyauta ka kwana a ƙarƙashin inuwa ka sha ruwa kyauta ba wanda ya isa ya hana ma Allah ya baka kuma baka yake na ƙara maka to kaga wannan zai sa in kana hararo wannan kana hango wannan a cikin zuciyarka kana danganta wannan zuwa ga Allah to sai wanda ya sa maka san Allah a zuciyarka shine shine nabatat fihi shajaratul mahabba bishiyar san Allah sai ta ƙara tsaro a cikin zuciyarka to wannan bishiya da zarar ka ci gaba da shayar da ita da ilimi da bibiyar alkur'ani da karanta shi da bibiyar ma'anarsa da tadabburinsa da aiki da dokokinsa da bin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama maganganunsa da ayyukansa da bibiyar sirarsa tarihinsa da ganin irin ɗabi'unsa da ƙoƙarin kwaikwayonsa a cikin ɗabi'unsa to kamar kana shayar da wannan bishiya ne haka za ta yi ta haɓaka ta yi ta kankama saiwoyinta su yi ƙasa ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتتوشن تيات كفؤك أسع رسنتكم سني سمع وهكا وأن شجرة المحبة ذات كفو تدسو تبزى سيوين تأكركش زكات زوتيا سورا كباب أبدا زي إتم إكيتا سنن رسنتكم سفتو سبزو أسمع wato ai ta ganin abubuwan alkhairi tattare da kai ai ta ganin agabobinka suna aikata alheri ta ganin abubuwa masu kyau suna fita suna samuwa tare da kai to nan bishiya haka za ta yi ta kankama asmarat wa qawiyat ta yi karfi sai asmarat ta'a haka za ta fitar da 'ya'yan itatuwa sune wannan biyayyar Allah da za su yi ta za a yi ta gani tattare da kai abubuwan aikin alkhairi tsoron Allah wato guje wa saba masa samun ka a inda Allah yake so a same ka guje wa inda Allah baya so a same ka a gurin duk waɗannan abubuwa sai su ta bayyana cikin rayuwarka wa kullun kana ƙara karantar wato wane ne Allah menene dokokin da Allah ya zo da su wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam bai ya zo da su to wannan kuma bishiya tana ƙara haɓaka ne tana ƙara haɓaka domin ayyukan kana alkhairi suna ta ƙara ƙaruwa kullun kana ƙara neman sanin sanin Allah kullun kana ƙara bin sa to shine yake cewa fala tazalu shajaratu wanda itaciya ta soyayyar Allah da ta dasu a cikin zuciya ba za ta gushe ba tu'ti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha tana ba da ƴaƴan itatuwanta a kowane lokaci da izinin ubangijinta saboda ka sanin Allah shine gaba ka san Allah daga sanin Allah ne zaka so Allah daga san Allah ne kuma zaka so ka yi aiki irin wanda Allah yake so zaka yi aiki irin wanda Allah yake so shi yasa bayan Allah na kwarai suke san Allah fiye da yadda suke san komai sabanin waɗanda suke hada Allah da wani suna daidaita wasu a cikin soyayyar su suna daidaita Allah da wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin ya kushe ma waɗannan waɗanda suke riƙe kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna san su kamar kamar yadda suke san Allah wato suna daidaita san su da san da suke wa Allah kafirai samman ƙuraishawa da Allah ya aiko annabi cikin su ba sa da ba sa cewa ba sa san Allah suna cewa suna san Allah amma kuma sun daidaita wasu tare da Allah cikin abin da duk suka yi na bauta suna yi wa wasu tare da Allah to wannan daidaita su da suka yi ya nuna cewa ba su san Allah ba ba su san Allah ba dan da sun san Allah ba za su daidaita shi ba ba su daidaita shi da wani ba shi yasa a lahira suke rantsuwa tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ce wallahi tabbas mun kasance a cikin bata mabayyani yayin da muke daidaita ku da ubangijin talikai alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun Allah ya ce yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa ya halicci dufai da haske summallazi na kafaru sannan waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya'dilun da ubangijinsu suke daidaita ababen bautarsu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wai daga cikin mutane waɗanda suke riƙe wasu kishiyoyi suna daidaita san da suke yi musu da san Allah amma wallazina amanu waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah ko me za su so san da suke yi masa yana da alaka da san Allah ne suna san abin da Allah yake so suna san abin da Allah ya ce su so shi sawa'un ashkhas ne ko kuma a'mal ne ko kuma amakin ne wato mutane ne kamar annabawan Allah da salihai Allah ya ce a so su to suna son su hakanan suna son ayyukan da Allah yake so hakanan kuma suna son duka wasu wurare da Allah yake so sauraka duk wani abin da Allah yake so suna son shi to a bil muqabil kuma duk wani abu da Allah baya so to su ma ba su son shi abinda duk Allah baya so to su ma ba su so shi ba to haka mu'minai suke soyayyar Allah ita ce take motsa motsa su take kai su inda baka tsammani sannan mala yace awwalu manazilil qaumi uzkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wa awsatuha huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa akhiruha tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam waɗannan ayoyi ne a cikin suratul ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يسلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وبنجي سبحانه وتعالى ya kira muminai cewa su ambaci Allah ambato mai yawa mala yace awwalu manazilil qaumi farkon wajen yada zango na waɗannan mutane shine uzkurullaha zikran kathira dan ne farkon inda zasu yada zango su ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake shi da tasbihi safe da yamma wa ausatuha tsakatsakin gurin yada zango masaukinsu shine huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake muku salati wa mala'ikatuhu mala'ikunsa ma suke yi muku li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin dufai zuwa ga haske wa akhiruha ƙarshen wajen yada zangon su ko ƙarshen masaukin su masaukinsu na ƙarshe ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam gaisuwarsu ranar da za su haɗu da shi ubangijinsu shi ne salam assalamu alaikum assalamu alaikum a nan ibn al-qayyim yana so ya nuna yadda tafiyar mumini take tafiyar mumini take a nan duniya inda zai fara da inda zai yada zango da kuma masaukinsa na ƙarshe tafiyar mumini tana farawa daga bin Allah daga ambatan Allah ambatan Allah kamar yadda Allah ya umarni a cikin wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu bukratan wa asila ku yi masa tasbihi safe da yamma zikiri kalma ce da take dunkulalliya ƙarƙashinta akwai abubuwa da yawa akwai zikirullahi bi asma'ihi wa sifatihi wa sana'i alaihi biha ka ambaci Allah da sunayensa da sifofinsa ka yabe shi da su ka yabe shi da sunayensa da sifofinsa wanda zikiri ne haka nan tasbihi subhanallah da tahmidi walhamdulillah da tahlil wa la ilaha illallah da takbir wallahu akbar da ire-iren waɗannan duka su ma zikiri ne kuma galibi idan aka yi ambaci zikiri to wannan shine a wajen malamai na baya-baya almutaakhirun kamar da ibn al-qayyim yake faɗa jala'ul afham yawanci in suka ce zikiri to wannan nabiyin suke nufi shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan sune azkar da yawanci aka ce zikiri to su ake kawowa wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan zikiri haka nan daga cikin zikiri ainihin akwai zikru ahkamillahi azza wa jalla zikrullahi bi ahkamihi wa awamirihi wa nawahihi ka rika tuna Allah lokacin da zaka aikata wani aiki ya hukuncin sa yake me ya umarnin sa menene hanin sa duk sanda zaka yi wani aiki to kai kokari ka tuna menene hukuncin Allah akan aiki wani umarni ya bayar akan wannan me ya hana a cikin wannan to wannan duka yana daga cikin zikirin Allah sannan zikirinsa ta hanyar karanta littafinsa da aiki da littafin karanta alkur'ani da shi ne afdalun zikiri shi ne mafificin zikiri wani zikiri yana bayan alkur'ani alkur'ani zikiri ne inda nahnu nazzalna zikira cewa alkur'ani da zikir saka alkur'ani zikiri ne shi ne kuma afdalul kalam babu wata zance da ya kai zancen Allah da haka shi ne mafificin zikiri to zikiri da alkur'ani karanta shi da tadabburin ma'anoninsa da yin aiki da umarninsa da gujewa haninsa ka karanta alkur'ani ka yi ƙoƙarin ka san me kake karantawa umarnin da yake ciki kai kokarin kai aiki da shi hanin da yake ciki kokarin ka kauce masa wannan shine zikirin alqur'ani wanda ya bijire ma wannan zikiri wannan shine afdaluz zikir wanda ya bijire ma wannan zikirin to shine babbar asara man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ce wanda duk ya kau da kai daga zikiri na shi ne alkur'ani suna ayoyin Allah kamar yadda ƙarshen ayoyin suka bayyana kazalika atatka ayatuna sauraka zikiri ana su ne ayoyin Allah to Allah ce duk wanda ya kau da kai daga ayoyina daga zikirin nan nawa su ne alkur'ani da abin da ya kunsa na umarni da hani ya bijire musu ya yi nasa gaba to Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka lalle yana da rayuwa mai kunci rayuwarsa ta duniya za ta kasance mai kunci ce duk irin walwalar da ake ganinsa a ciki ko ana ganin shi a cikin wata duniya to a cikin kunci yake da akwai kuncin zuciya a tare da shi sannan in ya zo mutuwa nan ma ya gamu da kunci sannan in ya shiga kabari nan ma ya haɗu da kunci a rayuwar barza sannan aka tashe shi ranar gobe kiyama ya shiga kunci sauraka addanka anan ba wai ya takaita da kunci na duniya kawai ba fa inna lahu ma'ishatan danka rayuwa ta kunci a duniya rayuwa ta kunci lokacin mutuwa rayuwar barzakh ta kunci haka nan rayuwa ta mahshar lokacin rayuwa ta lahira lokacin da Allah ya tashe shi domin sa hisabi da kuma abin da zai je iski a gaba shi yasa Allah ce zamu tashe shi makaho a lokacin da kowa yake buƙatar ido da zai gani tar saboda lokaci ne da kowa yake ta kansa ba wanda zai maka dan jagora ta rasa ido kuma a wannan lokacin lokacin zai rika kururuwa yana cewa rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji na me yasa ka tashe ni makaho wanda na kasance ina gani tar a yau kuma in tashi dudun ba abin da nake gani sai a bashi ansa kazalika atatka ayatuna fa nasita haka ayoyinmu suka zo maka kai buris da su aka karanta kai kamar baka ji ba aka faɗa kai watsi da su kai kunnan oshegu wa kazalika al-yawma tunsa kai ba a yau haka za a yi watsi da kai to wannan zikiri shine afdaluz zikiri karanta alqur'ani sauraron karatun alqur'ani aiki da shi sai nau'i na biyar shine addu'a da istighfari shi ma zikiri ne addu'a roƙon Allah da istighfari da tuba da ƙasƙantar da kai ga Allah wadkun rabbaka tadarru'an wa khufiyatan ka rika kiran Allah subhanahu wata'ala cikin ƙasƙantar da kai ƙasa-ƙasa ba da kwakwazo ba to wannan duka yana cikin zikiri saboda ka waɗannan su ne nau'ukan zikiri guda biyar to duk suna cikin faɗar Allah ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira suna cikin wannan umarnin ba wai ya taƙaita ne kawai a tasbihi ba da tahmidi subhanallahi wanda yana daga cikin zikiri mai falala zikiri mai falala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da bai kira ta kalimatani khafifatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomi ne guda biyu masu saukin gudana akan harshe sannan kuma masu nauyi ne akan ma'auni ranar gobe kiyama sannan kuma ababan soyuwa ne zuwa ga mai rahama shine Allah su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim haka ne ya tabbata صحيحين حديث أبو هريرة من قال لا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه wanda duk zai ce subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari annabi ya ce to babu wani wanda zai zo da abin da ya fi nashi ranar gobe kiyama sai dai wanda ya zo da irin abin da ya zo da shi ko kuma ya ɗara nashi wanda ya zo da irin abin da ya zo da shi ko ya zo da nashi ya ɗara nashi saboda ka kaga tasbihi tahmidi wannan zikiri ne sosai yana da yana da girma dan zamu ga Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira ba a kayyade ba ai masa adadi ba ce kai zikiri mai yawa saboda shi zikiri shine mafi sauki a cikin duka ibada ibadar da zaka yi shi da harshe tafi komai sauki saboda motsa harshe yafi kowace gaba sauki motsa harshe ya fi motsa kowace gaba sauki a jikinka da yau za ka rika motsa kafarka ko hannunka yadda kake motsa harshenka ya za ka ji to saboda haka ibada ce mai falala kuma sai ta zanto ta ta'allaka da wani gaba wacce tafi kowace saukin abin nan shi yasa annabi ya ce la yazalu lisanuka ratban min zikrillah kada harshen kai ya zama ya gushe ɗanye shatab da ambatan Allah kalimatani khafifatani ala lisani masu saukin gudana ne akan harshe subhanallahi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim abu ne mai saukin gudana akan harshe baya da wahala to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ba bai masa kaidi ba bai masa iyaka ba sai ka ce zikran kathira saboda ka iya ƙarfinka iya iyawarka ka yi ta yi sannan ga zikirin iri-iri wanda za ka yi da harshen ka da wanda za ka yi addu'a da wanda za ka yi bidokar Allah da umarni da wannan majalisun da ake zaune ana karatu majalisun zikiri sunan shi duka inda ake zama ana karatu sunan shi majalisun zikiri saboda ana karanta hukunce-hukuncen Allah kamar yadda muka ce cikin anwa'u zikiri shine zikiruhu bi ahkamihi wa awamirihi wa nawahihi sauraka wannan majalisin shi ma majalisun zikiri ne waɗanda duk suke nan su ɗauka cikin harkar zikiri ake ba wai sai an yi ta ihu ifa ba wai sai sauraka cikin zikiri ake dina za a zauna ana cewa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce to mala'iku ne suke sauka wurin واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده دسن دا wasu suka zauna a masallaci suna karanta alkur'ani suna darasinsa ana darasin ayoyin Allah tadarasunahu fima bainahum suna darasinsa an ce ba fa darasu irin na abin nan kawai ita karantawa ana ana karantawa dan a san me yake dauke da shi me yace me me yayi umarni da shi me yayi hani da shi nabi yace illa nazalat alaihimus sakina face nutsuwa ta sauka akan su wa ghashiyatuhumur rahma rahma ta lullube su wa afatuhumul malaika malaiku sun kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace su da alfahari a cikin mala'iku ce ga bayina can ga bayina can ta rana ibn Uthaymeen alaihi rahmatullah yana karatu kun san shi salon karantarwarsa in yana yi yana yi yana yi kawai kawai sai duba wani sai masu tambaya ba zato ba tsammani kawai yana cikin karatu ce abubakar mai na ce ɗazu mai kaza kaza kaza da wani haka sau da haka in kana zuwa majalisinsa to in kasan ba ka riƙewa ka rika zama can ƙarshe ba zai gano ka ba amma kana mammatsewa to wata nana wallahi zai tada kai eh ni ma zan fara yin haka Allah sai ya tashi wani cikin mahalarta sai ya tashi shi sai ya jefa masa tambaya sai ya turus ya kasa ansawa sai shek isami ya ce to kai mai amfanin zuwan kanan ba ta da baka gane komai ba me me amfanin wuka nan sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce humul qawmu la yashqa jalisu ce su ne mutanen da abokin zaman su wanda yake zaune a cikin su baya tsiyata baya tashi a banza dan da na sai ismi ya ce yaro kafi ni fiqihu ce kafi ni fiqihu shi a wannan lokacin wannan abin ya bace masa a ƙwarwa amma shi ya zo masa ko don albarkar da take sauka a wurin mutum ya zo ya zauna ko gingadi yake in aka zo yin wani abu har da shi za a hada duk mala'ikun nan suka zo addu'a suke yi ba wai zuwa suke kawai su sa ido ba addu'a suke yi saboda haka wanda zai zo kawai wucewa ya zo ya ga ana irin wannan majalisi kawai ya zauna da kila ma yana ta gangadinsa ko yana ta tunanin-tunaninsa bai ma san me ake yi ba to duk rahamar da za ta sauka har da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka zikiri shine matakin farko domin in ka duba zaka ga cewa duka wani abu na addini ya tattara a cikinsa ya tattara a cikinsa daga baya ne da kwale suka tsuke sai aka fahimci zikiri kawai shine ai ta ife-ife wani zikirin ma na bid'a wani zikirin na bid'a zaka samu mutum baya azkar na sunna wanda annabi yake yi zai kwanta bacci baya zikiri in ya tashi baya zikiri in zai ci abinci baya zikiri in ya gama baya zikiri in ya gama sallah baya azkar amma yana wannan ife-ifen sai ya ce shine shine zakiru ina kake zakiru ahalus sunna wanda yake aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zikiri saboda mun yarda cewa duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah zikiri duk duniya duk zikirinka ba za ka kama kafar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi zikiri to amma yayi nashi zikirin to kaga wanda yake koyoyen irin nasa to shine zai fi kowa zikiri wanda yake koyoyen irin na annabi shi yasa malamai suka rika rubutu akan azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar al-azkar na Imam an-Nawawi littafi ne duka hadisai ne na manzon Allah duk babi hadisai zai kawo da maganganun magabata a kowane bangare na zikiri irin su al-wabil sayyid mun karance shi eh kalimat tayyib na na abin nan eh ga sanan suna nan da yawa shaukani yana da shi siddiq hasan khan ya masa sharhi da sauransu tuhfatul zakirin sauraka akwai azkar mafi kankantar littafi shine hisnul muslim da yake kunshe da zikiri mun karantar da shi majalisi 50 muka yi karatunsa sauraka waɗannan azkar ɗin in ka lizamce su to kai ne zakiru kai ne zakiru na gaske ba sai ka sa wasu ƙwama-ƙwaman carbi a wuyan kama kana yawo kana yawo kamar mawakaci to falalan zikiri shi kansa Allah yadda kake ambatansa haka zai ambace ka fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ka ambace ni zan ambace ku sannan ubangiji subhanahu wataala ya danganta samun rabauta da ambatan Allah da yawa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambace Allah da yawa domin ku rabauta hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya zikiri shine gaba da komai ce wala zikrullahi akbaru innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun zkurullaha wala zikrullahi akbar wallahu wallahu ya'lamu ma tasna'un wala zikrullahi akbar zikirin Allah shi ya fi mana akbaru min kulli shay wala zikirullahi sai zama zikiru mudafun ne ila al-maf'ul ay zikirukum lillah ambatan ku ga Allah akbaru yafi ambatan duk wani abu da zaka yi ka ambaci Allah yana sama da ambatan kowane abu ne ko kuma wala zikirullahi ya zama Allah dinnan fa'il ne ambatan da Allah kuna ambatan Allah shi ma Allah yana ambatan ku to ambatan da Allah zai muku yafi naku idan kuka ambaci Allah Allah zai ambace ku wala zikrullahi anan ya zama Allah idaf mudafun ila al-fa'il fa la zikrullahi iyyakum akbaru ko zikrullahi lakum akbaru ambatan da Allah zai muku yafi naku ce wazkuruni azkurku in kuka ambaci Allah Allah ce zan ambace ku to ambatan da Allah zai muku yafi naku ko kuma kamar yadda ko kuma kamar yadda ibnu taymiya yake cewa da Allah ce inna Allah ya'muru bil inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un na'am الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله تسلى تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يأمرني da sallah da guje wa alfasha da munkari in kuka sallah za ku za ku risanci alfasha da munkar to amma wala zikrullahi akbaru من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن ذكر الله يا قنشي هسلر إتا دو زيادة يا قنشي سلر يا قنشي أبن يكي تكنت سلر أي أنهد أتد ذكر الله ني قم الصلاة لذكري إتا كنت سلر أن شرعا تاتني دان أمتن الله sauraka ambatan Allah kalma ce da ta kunshi sallah da ƙari sauraka sai ce wala zikrullahi akbaru yafi girma wajen hana alfasha da munkari sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana da ambatan Allah ne zuciya take nutsuwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alci ala bi dhikrillah saurara da ambatan Allah ne zukata take nutsuwa to haka babu abinda za sa mutun ya nutsu ya samu nutsuwa zuciyarsa ta yi sanyi irin ambatan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙarshen ibadoji ya hada su da ambatan Allah kamar azumi ce wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadaku daga ku gama dan ku cike adadin kwanakin azumi sannan ku yi takbiri ku yi takbiri wato ku girmama Allah bisa abinda ya ya shiryar da ku na wannan ibada hakanan a hajji fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashad dhikra idan ku gama ayyukan hajjin ku to ku ci gaba da ambatan Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku ko fiye da haka to hakanan sallah Allah ce aqimu aqimis salata li dhikri sanan ka gama sallah daga cikin abin da aka shar'anta maka shine azkar na bayan sallah duk wanda yana nuna maka girman zikiri hadisin abu darda wanda mun karanta shi lokacin da muke karatun alwabilu sayyib inda ibn al-qayyim ya kawo fa'idojin zikiri ya kawo fa'idojin zikiri masu yawan gaske mun kai 70 da wani abu a farkon littafin kafin ma a shiga littafin hadisin abu darda wanda yana cikin jami'ut tirmidhi yana cikin sunan sahih ibn hibban musnad al-imam ahmad da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ala adullukum ala khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min an min infaq adh-dhahab wal waraq wa khairul lakum min an تلقوا عدوكم فتدربوا أعناقه ويدربوا ويدربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله da bai ce wa sahabbai yanzu ba na nuna muku mafi alkhairin ayyukanku ba mafi tsarkaka cikin ayyukanku a wajen mamallakinku shine Allah wa arfayaha fi darajatikum abinda zai fi daukaka darajarku a gurin Allah wa khairul lakum min wa khairul lakum min infaqil adh-dhahabi wal waraq abinda yafi muku alkhairi sama da ku ciyar da azurfa da zinari sannan wa khairun lakum abinda ya fi muku alkhairi sama da ku haɗu da abokan gabanku ku sare su su sare ku sabe suka ce bala ya rasulullahi kwarai kuwa muna so nabi ce zikirullah ambatan Allah saboda duk wani abu da ka sani na addini ya shiga cikin wannan kamar da na gaya muku ambatan Allah ya kunshi waɗannan nau'uka na ambatan Allah guda guda biyar to wannan shine matakin farko shine ibn al-qayyim ya kira farkon mataki masauki na bawa uzkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila sai awsatuha to daga nan kuma kai kuma sai ka samu tagomashi daga Allah mala'iku su yi maka addu'a huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya maka salati salatin ubangiji shine yabansa da zai wa bawansa ya yaba wa bawa shine salatinsa wasu na cewa rahamarsa suna cewa salatin Allah rahamarsa to amma wannan in ka faɗi haka to ya za ka fassara faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma a ga ya nuna akwai salawat akwai rahama saboda salawat salatin Allah ga bawansa shine yaba masa yaba masa a cikin mala'iku ya yaba masa kan aikinsa sannan kuma abinda zai biyo bayan yabawar shine rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa mala'iku kuma istighfari da za su yi da za su yi da za su yi wa bawa alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabas wa qihim 'adhab al-jahim saboda haka mala'iku suna yi wa mu'minai istighfari waɗanda suka tuba suka bi Allah mala'iku kullum za su riƙe musu addu'a suna Allah subhanahu wata'ala ka gafarta ma waɗanda suka tuba suka bi tafarkinka ka tsare su daga azabar wuta wa ƙihimu sayyat wa man taqi sayyat ya rubai zai faqat rahimta wa zalika huwa al-fawz al-azim ka tsare su daga dukkan munana as-sayyat anan sune sune sune uqubar ubangiji ka tsare su daga uqubarka duk wanda ka tsare shi daga ukuba to babu shakka wannan kai masa rahama wannan kuma shine babban rabo haka mala'iku za su yi taiwa mutum mumini addu'a saboda haka addu'ar mala'iku tace za ta biyo baya bayan bawa ya za kasance na kwarai to wannan shi yasa yake ya kira ta ausatuha matakin mataki na biyu sai mataki na karshe shine Allah subhanahu wataala ya ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam randa su shiga aljanna sai ta jin sallama ta ko'ina mala'iku suna ta yi musu sallama salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar aminci ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi wajen bin Allah kuma ma dalla da wannan ƙarshen mai kyau da kuka samu shine gidan aljanna saboda haka matakin farko bawa ya kasance tare da Allah a cikin dukkan lamuransa to a nan ne zai samu tagomashi daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya yaba masa ya saukan masa da rahamarsa mala'iku su yaba masa wanda da ƙarshe ya samu kyakkyawan makoma ita ce aljanna shine abinda Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah ya dunkule cewa waɗannan ayoyi da suka zo a cikin suratul ahzab a jere amma ga abinda suke nunawa farkon tafiyar bawa da inda yadda zai yi zango da kuma masaukin shi na ƙarshe lokaci ya zo ƙarshe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh